أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره امتداده العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا حكمة الشيخ وزدي لنا بهذا المحضر والفاتح بنظرة تأتي لنا بالزفر حدثنا قتيبة قتيبة يا بنت الدم حدثنا مروان بن معاوية الفزاري مروان بن معاوية الفزاري يا بنت الدم عن أبي عفور شيكم يا كرباك أبي عفور عن الوليد بن عيزار شيكم يا كرباك وليد بن عيزار عن أبي عمرو الشيباني شيكم يا كرباك أبي عمرو الشيباني anna rajulan wani mutum kala libin mas'udin ya ce da abdullahi dan mas'udin ayyul amali afdalu wani aiki ne ya fi kala sai abdullahi dan mas'ud ya ce sa'altu anhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na tambayi annabi mai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fa kala ni ma nace da annabi wani aiki ne ya fi sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce as-salatu ala mawaqitiha sallah abu sa waɗannan lokutocin da aka sana ta duk lokutocin da muka karanto din nan mutum ya yi sallah a cikin waɗannan lokutoci kar ya dinga bari sallar al'asar har magariba ta riske shi asuba har rana ta fito wani faɗi ko har azahar ta riske ta ga shi ne la'asar kai ya dinga bari haka ma'ana wa'annan lokutoci da aka sa mutum ya salla a cikinsu kulutu sai na ce wa ma za ya rasulallahi ma'anar wannan kalma sai kuma ne a larabcin in ka fassara larabcin ba zai ba da haka ba amma dai abin da ake nufi kenan to sai kuma ne kala wa birrul walidaini sai bin iyaye bayan sallah a bisa lokacinta sai bin iyaye Allah yana haɗa iyaye da abu mai girma wajen kalmar shahada wa tsabai rabbuka Allah ta abudu illa iya wa bil walidayni ihsana ubangijin ka ya hukunta ka abota kowa sai shi yake sai a kyautata a iyaye nan ba abin da ya kai illa kai kai sallah a wayannan lokutan ta sai bin iyaye qultu sai nace wa ma za ya rasulullahi to sai me kuma kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wal jihadi fi sabilillah sai yaki dan dauka tafarkin Allah kala Abu Isa Tirmidhi ya ce wa hadha hadithun hasan wannan hadisi ne kyakkyawa sahihun ingantacce wa qarrawa al-mas'udi mas'udi ya rawaito wa shu'batu da shu'batu wa Sulaiman da Sulaiman wa Abu Ishaq shi Sulaiman din shine Abu Ishaq ash-Shaybani wa gairu wahidin da ba mutum ɗaya ba anil walid bin al-aizari daga walid dan aizari hazal hadisa wannan hadisi da sun rawaito manyan masu hadisai sun fitar da shi حدثنا قتيبة قتيبة يا بن تدمو حدثنا الليث ليث يا بن تدمو عن خالد بن يزيد ده خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال ده سعيد بن أبي هلال an ishaqa bin umara daga ishaqa dan umara an aishata daga sayyida aisha radiyallahu ta'ala anha qalat sai da aisha ta ce ma salla rasulullah sallallahu alaihi wa sallama salatan li waqti hal akiri marratayn annabi bai taba yin sallah a lokacin da ya fita ba sau biyu hatta qabadahu Allah har Allah ya karbe shi to wannan hadisi haka sai da ta rawaito shi to annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa yin sallah a ƙarshen lokacin ta ba sau biyu har Allah ya karbe shi to in an duba tarihai kuma abin da zai bayyana a tarihai ma'ana dai wannan kwaɗaitarwa ne mutum ya yi sallah a cikin wa'ancan lokututtuka nan da aka sa ƙala abu isa tirmidhi ya ce haza hadisun hasan wannan hadisi ne kyakkyawa garibin da ya zo ta hanya ɗaya وليس إسناده بمتصل سند سبي حدبا مرسلين سبيدا سنشي شي إسحاق أن أمتنا بيغا سيدة عائشة با to dole akwai mutumin da yake tsakaninsu wanda shi ya ga sai ya ya karbi hadisi a tsakani ma'ana wannan gibin da aka yi gibin mutum daya ko gibin mutum biyu mursali kenan to sai dai bai haƙi ya ce bai haƙi ma ya ce ha za mursalin wannan hadisi ne mursali ishaq bin umar ishaq dan umar din nan dan ya dirka aisha ta bai riski sayyida aisha ba ta rasu sannan aka haife shi qala zailai zailai yace wa qala bin abi hatim dan abi hatimin ya ce an abi shi kuma ya karba daga babansa ishaq bin umar yace ishaq dan umar din nan rawa ya rawaci wannan hadisi an musa bin wardana to ga mutumin da yake tsakaninsu ya fita shi kuma ya karba daga musa dan warda dan wardana sai dai kuma hadisin yana da hanya ingantacciya hakim ya fitar da wannan hanya ingantacciya a bisa dariƙin abin nazari hashim bin qasim قال حدثنا الليث بن سعد عن ابي النضر عن عمرة عن عائشة قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يكا wannan hadisi hadisin yana da hanya ingantacciya ko ba wannan hanya da ya kawo ba cewa annabi sallallahu alaihi wasallama da yi sallah biyu ba a ƙarshen lokaci yana daga abin da Allah ya wa annabi sallallahu alaihi wasallama lafiya da kuma annabi yana kara lafiyarsa sun ce ma bai taba yin sallah ba ba a cikin jam'i ba kila sai sau biyu rayuwarsa gaba ɗaya bata wa sallah ba ba a cikin jam'i ba kila sai sau biyu kila ma kai sai sau ɗaya wannan sallah da ya yi ta ajalta lokacin ajalinsa bai iya fitowa ba ya kori sai na abubakar ya sallah har kuma sai na abubakar ya fara ya ji sauki ya fito sai na abubakar yana yo baya yana nuna ya tsaya ya ci gaba ya sai na abubakar da ya yo baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta a zaune sai na abubakar yana bin sa mutane kuma suna bin ta sai na abubakar din to kila wannan sallar ce ake kokonto shin ita kadai ce ma ake kokonto ko annabi da ya yi ta ba shi ya jam'i ba wani ya bi amma Allah ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam lafiya da juriya cikin addini da kula da sallah cewa rayuwarsa da baki ɗaya bai taɓa yin sa ita kaɗai ba sallallahu alaihi wasallam to haka kuma yanzu sai da ta ce bai taɓa jinkirta ta har lokacin da ya fita ya barta ba sai wasu bai taɓa yin haka sau biyu ba a cikin rayuwarsa ta gaba ɗaya qala shafi'i imam shafi'i ya ce wal waqtul awwal lokacin farko muna salati daga sallah afdalu shi yafi duk mun yi bayanin wannan ma'ana dai waɗannan lokuta da aka sa ومما يدل على فضل أول الوقت على أكل شافية yana daga abin da zai nuna falalar farkon lokaci a bisa ƙarshensa iktiyarun nabi sallallahu alaihi wasallama zaɓin annabi sallallahu alaihi wasallama wa abi bakarin da khalifa na farko bayansa shine sai na abubakar wa umara da khalifa na biyu bayansa in ba haka ba in dai aka ce annabi shi kenan ba an faɗi wani kuma wai ana nufin har ma hukumar da ta zo bayansa ga haka ta ci gaba har ma hukumar da ta zo bayan shi ma ga abin da ta ci gaba cewa annabi sallallahu alaihi wasallama da wa'annan kalifofi duk sun zaɓi wannan farkon lokaci falam ya kunu ya taruna su ku ba su zama su zaɓa ba illa ma huwa afdal sai abin da ya fi walam ya kunu ya du'una al-fadla ba su kasance suna barin falala ba wa kanu yusalluna fi awwal waqti sun kasance suna sallah a farkon lokaci to haka imam shafi ya faɗa amma tirmidhi ma ya cikin sibanta a wani waje da ya faɗi irin wannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce sallar asuba har gari ya ɗanyi haske ta fulada ibn qayyim ya ce annabi magana sa ba ta sa ba aikinsa ya annabi zai ce ga lokacin da sallah ta fi lada ya je kuma yana yin sallah a wani lokaci da ba shi da lada to haka kuma in ka haɗa shi da wannan waje sai ya zamanto akwai ala'ayi hal duk dai wannan magana da malamai suke faɗa na farko farko din nan bai fita daga wa'annan lokuta da annabi sallallahu alaihi wasallam ya saba farkon asba alfijir din ya keto amma kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a haskaka har gari ya dan soma alfijir ya yi sosai ta fi lada har malamai suka yi ta kai da kawo ma'ana in mutum mahaddaci ne ya shiga fara sallah a subhadin cikin duhu ya yi karatu aya 60 ko aya 100 kafin sannan har gari ya yi abu wani zubin ma annabi yakan jawo bakara bakara izu hudu da aya ɗari biyu da wani abu a sallah asuba to wannan kenan in kuma ba mahaddaci bane ya dan barta to kaga yanzu ba za a in an ce farko ma'ana haka me wannan maganar matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ingantacciya ce ga maganar jinkirta sallar isha annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba dan ka matsantawa al'umma ta ba da na hore su dinga yin sallar isha in kashi ɗayan dare ya shige ko kuwa rabin daren ma duk gabaki daya to kaga da annabi sallallahu alaihi wasallama ya san wannan farkon isha din nan da shafaki ya buya shine kawai da kaza kaza da wannan maganar ma duk ba ta taso ba to wannan maganganu duk an rawaito su ingatattu ne ma'ana dai ana nufin yadda malamai suke faɗa ana nufin waɗannan lokacocin kamar wannan hadisi da muka shige shi yanzu yanzu ba mu nisa ba an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdalu wani aiki ne fi qala as-salatu ala mawaqitiha sallah a bisa waɗannan lokacoci da aka sa abinda ba a so haka kawai mutum da idansa biyu ba bacci yake ba za mu zo lafiyarsa kalau ya bar har lokacin sallah ya fita ba zai yi sallah isha ba ba zai yi sallah magariba ba har sai rana ta faɗi kila ko yana kasuwa kila ko yana wajen kwallo kai ko yana makaranta din ne ma komai daɗin karatu ibada ta fi shi ya ki yin sallah la'asar har sai rana ta faɗi sai ya shigo ma lokacin magariba tukun sannan kuma Allah akbar Allah akbar Allah akbar ya caccaka ta yanda duk mun zo to wayannan abubuwa ake nufi Allahu a'lam ba wai mai da sallah ga kuma zancen a jinkirta azhar har rana ta yi sanyi to kaga duk kuma da ingatattu ne duk kuma daga Annabi sallallahu alaihi wasallam to ba zai yi wa a ce sakaci ne da addini ko kaza kaza kaza ba ma'ana dai wa'annan lokuta ake faɗa qala yace haddathana bi zalika abul walid turmuzi yace wanda ya gaya mu magana shafi'i din nan abul walid ne ya faɗa mana almakki mutumin maka an shafi'i ga shafi'i sai mai sharhi yace lam ajid hadha alladhi rawahu turmuzi wannan abin da turmuzi ya rawaito magana shafi'i din nan an shafi'i ban same ta ba fi shaidun min kutubu shafi'iyatul madbu'a duk littafan shafi'iya da aka buga na duba ban ga wannan magana ba shi zai zama mai kyau to ga dai maganganun su malamai duk in ma shafi'i ya faɗi wannan haka ya tafi amma take ana abu hanifa ya tafi akan waɗannan maganganun hadisai duk da muka faɗa shi har ya tafi ma kai ko an kai ta ma ƙarshen lokaci fa innahu adawo bayar da sallah ne to ya tafi haka babu ma ja'a babun abin da ya zo fi sahawi wannan ba duk wannan karatu ba wai muradi ko ai wasa da sallah a jinkita amma kuma in karatu ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama bare ha a ce ingantacce ne to kuma ba a ja sai imani sai sai faɗa dole kuma dama ba tara hadisai ko karatu da yawa shine muradi ba ka iya fitar da hukunci tsakanin hadisai mabambanta a iya haɗa su a fitar da hukunci wannan sun ce shine karatu babu ma ja babun abin da ya zo fi sahawi cikin rafkana an waƙaci salatul asari da sallar la'asar rafkana ga sallar la'asar har lokacin ta ya fita to wannan asara ne babba saboda girman sallar la'asar kowace sallah ma tana da girma amma kuma saboda girman sallar la'asar Allah shi ya san me yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zaɓi sallar la'asar ya faɗe ta za mu zo kila saboda ita ce salatul wusta kila azhar salatul wusta kila asuba salatul wusta za mu zo to wannan dai hadisi akan salatul sallar la'asar Annabi ya faɗa حدثنا قتيبة قتيبة يا زن تدمو حدثنا الليث بن سعد الليث بن سعد يا زن تدمو عن نافع نافع عن ابن عمر عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الذي تفوته صلاة العصر wanda yake barin sallar da asar take kuce masa ma'ana har lokacin ta ya fita rana ta faɗi faka annama wucira ahlahu wa malahu kaman an tuɗe shi daga iyalinsa ne da dukiyarsa kaman yana da 'ya'ya da yawa yana da kuɗi da yawa amma a tuɓe shi yanzu allah ya kiyaye wani abu ya same shi 'ya'yan su zama babu dukiyar su zama babu wannan ban tsoro ne kwarai da gaske kama an tuɓe shi daga ciki ma'ana yanzu ya koma shi kwallinsa ɗaya ba shi da iyalin ba shi da 'ya'ya din duk gabaki ɗaya to haka hafizul askalani yake cewa turmuzi ya kafa babinsa a cewa rafkanuwa ga sallar la'asar sai ya ɗau wannan hadisi a kan rafkana in haka ne ma'anar wannan hadisi cewa in ya dubi ladan da ya tsere masa to zai ga kaman an tuɓe shi ne daga iyalinsa daga 'ya'yansa in haka ne to in kwa da gangan ne bala'in ya ci haka don ga ganin ladan da ya tsere masa sannan kuma ga nadamar cewa bai yi ba waɗansu kuma malamai suka ce tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka abin yana da haɗari kwarai da gaske mutum in dai ba bacci ba za mu zo in bacci ne ya kwashi mutum har sallar la'asar bai yi ba har magariba ta yi to wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba laifi cikin bacci mutum da ya zama yana da ido amma haɗarin mutum idansa kuruko ba kuma tafiya yake ba don tafiya ma tana da wani hukunci matafiyi zai iya jinkirta a zahar da la'asar ya yi jambu takirin har ya kai ta gab da faɗuwar rana sannan ya sallace su sannan ya sallaci magariba da isha sannan ya kama hanya kuma ya tafiya ba wannan hukunci ba in dai ba hukuncin tafiya ba in dai ba bacci ba ya kama mutum in dai ba wani rashin lafiya ba mutum gardagai ya dinga wasa da sallar la'asar hatsari ne kwarai da gaske kamar yana salwantar da abin da yake hannunsa ne kamar yana salwantar da iyalinsa tana da hatsari kwarai da gaske to haka suka fada wafil babi suke cewa to wannan hadisi ba wani hadisi mafi tsoro cikin barin sallah fiye da wannan hadisi kowa dai abin da yake so ya tara iyali allah ya ba mu su kowa abin da yake so ya tara abin da zai rufe asirin rayuwarsa wannan to wasa da sallar la'asar yana da haɗari kwarai da gaske in dai ba kuma wani abu ya kawo ba ko wani abu da ya dalili in ba dalili ba a daina wasa da sallar la'asar har ya zama magariba ta fita wani ba ga Allah ba ga annabi wasa ne kawai amma sai a ga sallar la'asar har ta fita har magariba ta shiga sai ma ya zo zai yi sallar magariba sannan za a ga mutum ya tashi da gudu da gudu yana yin sallar la'asar to tana da hadari kwarai da gaske wasu libabi a wannan babi an buraidata an karɓa daga buraidata wa naufal bin ma'awiyata da naufal kala abu isa tirmidhi yace hadisa ibn umar hadisin na ibn umar hadisun hasanun sahihu hadisi ne kyakkyawa ingantacce wa qarrawahu zuhuri zuhuri ya rawaito shi aidan komowa an salimi da salimi an abihi ga babansa ibn umar عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا وسلم السلام عليكم الحمد لله رب العالمين